أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da haduwa da ku a wannan masallaci da ke unguwa ta terminus nan yamai wanda dama muna da haduwa da muke zanyi duk juma'a ta ƙarshen wata mafi yawancin lokuta wata na turawa yana da 28 ne ko ga watan biyu hijar miladiya shekara ta 2020 haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta musulunci kuma wato hudu ga watan rajab hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1441 so kamar yadda muka sani shine cewa mun ɗauko mun babbako wani maudu'i mai muhimmanci kuma mai girma shine maudu'i wanda ya shahi al-i'jaz al-qur'ani abubuwan da suke nuna kasancewar al-qur'ani mu'jiza ta dindindin har abada wadda ba ta da wato iyaka babu ranar da za a cewa mu'jizojin al-qur'ani sun ƙare to mun ɗan yi tamhid yanzu kuma za mu ɗan yi bita kaɗan daga nan kuma sai mu shiga cikin karatu gadan-gadan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alqur'ani littafi ne wanda Allah bai taba saukar da littafi ba irin alqur'ani kuma ba zai saukar ba alqur'ani littafi ne wanda yana nuna ma dan adam yadda zai samu cin nasara da samun ci gaba a duniya da lahira musulmin farko da suka yi aiki da alkur'ani sun mallaki duniya yankunan gabascin duniya wajajen rasha sun zauna ƙarƙashin musulmai yankuna na turai irin su espanya da abin da ya kama da haka sun zauna ƙarƙashin musulunci su turkiya duk dauloli ne na musulunci balma wanda ya gano ƙasar america Christophe Colomb a 1492 da ilimin geografiya na musulmi ne ya amfani ya tashi daga Spain a ya gano ƙasar Amerika. To amma saboda musulmi ba su fahimci ko ba su aiki da alkur'ani irin yadda ya kamata shi su suke cikin matsaloli a yanzu. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul jasiya yake cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama' فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه عفوا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في سورة البقرة الله شيء هل التامك أبندا لكم كنا دمكم ko ya keɓance shi gare ku ya ku ‘yan adam ma fil ardi jami'a duk abin da ke cikin ƙasa Allah ya baku sannan kuma a cikin suratul jatiya yace wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai to amma matsalar musulmi sai ana cewa ai cikin qur'ani babu shari'a ta ilimi ba kaza ba kaza wannan shirme Allah ya ce ya riga ya hore ma kenan aiki ya rage gawa ya rage gare ka shi yasa ku bar mamakin turawa saboda mi saboda su sun fahimci irin yadda Allah halicci dan adam ya umurce shi da aiki huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha Allah ya kage halitta ku daga ƙasa kuma ya umurce ku ku rayar da ƙasa da ilmi da kowane irin fanni to da an ka ce an hore ma abin da ke cikin ƙasa idan dan adam yana jin kishin ruwa babu ruwa ruwan tabki ni zai yi rijiya zai haka ya ɗebo ruwa ya sha ashe wannan saboda ya ga zai halaka shi yasa tunani ya kai shi ga yaje ya nemi ruwa dan adam ya san da cewa abinci mai faɗo daga sama sai gane ya kamata ya yi noma to haka ne in muna son mu tashi mu samu ci gaba yadda kowa ya amfani da kwakwalwarsa ya yi tsari ya ci gaba haka ne in za mu yi mu ci gaba alkur'ani ya yi mana umarni da wannan duka abin da turawa suke yi abubuwa ne guda biyu na farko shine aljam'u jam'u ko at-tarkib shine hadawa in ka shiga cikin laboratoire na turai ko ka shiga kamfanoni na turai da ake kere-kere ba halitta suke yi ba ba su iya halitta komai amma suna gane cewa in an hada karfe kaza da karfe kaza za su bada za su bada wani abu masu fizik shimi sun san wannan za a ɗebo kaza da kaza sai su bada wata formil shine duk magungunan da ake yi duniya formil ce ake yi kai ka zauna baka tunani baka hadawa to me zaka samu kamfanin mota ba shi yake halittar kayan ba amma ya san abu kaza in an hada shi da kaza zai bada kaza shikenan shi ne abu na farko wanda turawa suke yi wanda mu ba ma yi abu na biyu duk na'urar da zaka ga bature ya yi akwai koyi daga cikin halitta Allah kuma akwai gane ƙa'idodin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azara rayuwa a kansu misali don mu gane da kyau koyi da halittun Allah yanzu wani zai mamakin bature ya kirkiro ordinateur ko ba haka ba ko mu ce kwamfuta ga waɗanda suke fahimtar yaren english to amma kwamfutan nan wata halitta ce ta allah aka kalla aka yi ta shine ƙwaƙwalwar ɗan adam servo shine yake ajimi kamar yadda su turawa suke faɗa servo shi yake aji ma'alumat amma mu a musulunci zuciya ita ce take aji ilmi don allah subhanahu wa ta'ala ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm alqur'ani na cikin kirji zuciya kuma ko bature ma cewa ya ila bishisa parker barke parker boba saboda ya kamata mu bada hujja game da abin da su kansu suke faɗa hankali ma alqur'ani yana yana cikin zuciya sai dai kwakwalwa wasu malamai suka ce tana iya taimaka mai filozofi ce hankali yana cikin kwakwalwa to Allah za mu bi ko filozofi ba mu hada kwakwalwa ba ta taimaka ma gabbai tun da suna aiki wa junansu Allah ce a falam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha me yasa ba za su tafiya ba su samu zukata waɗanda da su za su hankalta kaga ashe zuciya ita ce take hankalta kenan na'urorin turawa wata halitta ce ta Allah aka kalla aka yi wani abu mota an kalli jaki an kalli doki an kalli raƙumi sai aka yi mota don ɗaukar kaya da balaguro ampul an kalli rana domin hasken da muke amfani da shi har system solar gare mu ita ce take haskaka duniya babba ampul na duniya sai an kai karami jirgin sama an kalli tsuntsu kenan ya kalli wata halitta ce daga cikin halittun Allah sai ya fahimci ga ƙa'idodin da take tafiya a kai sai ya yi nashi agogo mantur da aka yi don saboda lissafin yadda rana take tafiya ne rana da wata an fahimci suna tafiya to mine ne za a yi don a gane yadda gudun su yake tafiya shi kenan me kake so to Allah ya ce maka ka hada da kaza da kaza ka gane in akwai iska aka hada shi da ruwa duka motocin da muke amfani da su suna amfani da iska in babu iska mota za ta tafi in babu ruwa mota za ta tafi wuta da ruwa da iska su ne aka hada suke tafiyar da mota shi sa akwai filtir wanda mota da shi take shekawa to ya yi kyau to malamai sun kafa ka'idodi waɗanda dole za mu rinka maimaita su cikin darasi shine al'ijazul qur'ani ko al'ijaz fil qur'ani was sunna yana buƙatar ka'idodi guda hudu kafin ka ce abu mu'jiza ce ta qur'ani yana buƙatar abubuwa guda guda hudu ko zuwa biyar na farko malamai suka ce subutun nas nassi ya tabbata alkur'ani muna da kira'o'i mutawatirai guda goma haka mun ka faɗa a cikin darasin da ya gabata ko ba haka ba kira'a guda goma kun san muna ana cewa guda bakwai akwai kira'a ta nafi wanda warsh da qalun suka yi riwaya gare shi sai kira'a ta ibnu kathir imamu al-bazzi da imamu qumbul suka yi riwaya a gare shi sai riwaya ta abu amr ibn al-ala wanda imamu duri da imamu susi suka yi riwaya gare shi sai ƙira'a ta ibnu amir wanda hisham da abdullahi ibnu zakawan suka yi riwaya gare shi sai ƙira'a ta wato asim wanda hafs an gane ko da kuma shu'ba su suka yi riwaya a gare shi sai riwaya ta imamu hamza shi kuma hamza wanda suka yi riwaya gare shi khalaf da khallat sai ƙira'a ta imamul kisa'i waɗanda suka yi riwaya gare shi wato imam adduri rawa anhu abul harifin rida wa hafsun huwa abul harif arriba kenan waɗannan su ne guda ƙira'o'i guda bakwai to sai kuma ƙira'a ta abu ja'far wanda ibnu wardan da ibnu jammaz su suka yi riwaya wannan ƙira'a a gare shi an gane ko sai ƙira'a ta yaƙub waɗanda suka yi riwaya gare shi ruwais da rauf an gane ko sannan kuma ishaqa da idris suka yi riwaya ga imamu khalaf ƙira'a shi rawi ne a can wancan wuri nan kuma yana da ƙira'a wanda ake khalaful ashir imamu shatibi a cikin shatibiya ya kawo waɗannan ƙurra da garuruwan da suke guda bakwai tun da shi yayi ne akan qira'a guda bakwai imamu ibn al-jazri a cikin littafin da ake ce ma ad-durr al-mudhi'a ya kawo waɗannan guda uku su ne ake kira al-qira'at al-ashra as-sughra ibn al-jazri kuma a cikin tayyibatun nashr da an-nashr fil qira'at al-ashr ya kawo wato guda uku ya kawo guda abin nan kira'o'in guda goma gaba ɗai da riwayoyin su gaba ɗai kamar shi imamu shatibi ya yi biyu biyu shi ma ibn al-jazari a cikin durra biyu biyu ya kawo amma a cikin tsayibatun nashar ya kawo duk kira'o'in kenan duk kira'a guda goma waɗannan duk da yake munan nijar ana karantawa ne da warshe da hafsu ne muka sani wanda kuma su sudan suna karantawa da hafsu duri kasar somali suna karantawa da kira'a susi misra da abin da suna karantawa da warsh yanzu kuma hafsu ta yi karfi libya suna karanta da kalun sauran kira'o'in ba a karantar da su sai a jami'o'i to waɗannan kira'o'in guda goma in ba nafsi ya tabbata ba a cikinsu ba a cewa i'jazul qur'ani ne tun da riwaya shadda ba ta yi imamu shatibi ya kawo su bari mu kawo don saboda ɗaliban ilimi yake cewa جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماع العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب أنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيء تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتلا روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي أنه تقبل وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا وأما دمشق الشاب بالإسناد عنه تنقلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا روى ليثهم أنه أبو الحارث ضريضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا waɗanda su ne guda bakwai to shi ko ibn al-jazri ce kawo ɗanta guda uku yace abu ja'farin an ibn wardana naqilun kadhaka ibn jammaz sulaiman bil ula wa ya'qub qul anhu ruways wa ruhuhum wa ishaq ma'a idrisa an khalafin tala wannan mun kawo su saboda ɗaliban ilmi ƙira'a kafin ta tabbata a tabbatar da cewa ƙira'a ce tana buƙatar sharaɗi guda uku ibn al-jazri ya kawo su cikin tayyibatun nashr yace fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi wa sahha lirrasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadun fa hadhihi thalathatu al-arkan wa ma yahtallu shartun fa'taqid shuzudahu law annahu fi as-sab'a فكل ما وافق وجه نحو شرط ان فرقو انا سن قراءه يا زمانتو انا iya i'rabinta kamar grammar abin suke cewa grammar a cikin yaren larabci فكل ما وافق وجه نحو وصح للرسم احتمالا يحوي كما انا iya rubuta ta cikin rubutun alqur'ani domin sayyidina Uthman ya rubuta alqur'ani guda biyar ko guda shida kamar da tarihi yazo to cikin rubutun Usman in an kaga qira'a ba ta shiga to bata bata inganta ba domin kamar kalima ta maliki yawmiddin da za su rubuta ta sai suka karanta rubuta ta babu alif domin in karanta karanta maliki yawmiddin in kana son karanta malik in kasa alif yana yiwa wa sahha isnadan kuma sanadinta ya inganta ya zamanto daga wani zuwa wani har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahha isnadan huwa alqur'ani to wannan shine alqur'ani wa haithu ma yahtallu shartun in ba a samu sharadi ɗaya daga cikin waɗannan ba fa ataqid shuhudahu to ka dauke shi shazi ne ba qira'a bane la wannahu fi sab'a ko da ya shiga cikin sab'a duk da yake wannan ko bai shiga ba mubalaga ce to kenan nassi ya tabbata na alqur'ani ko kuma nassi ya tabbata na hadisi na manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya manto ingantacce ne an gani ko imamul baikuni a cikin baikuni ya tashi ya kawo yadda sharuɗan hadisi sahihi yake yake cewa wazi min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dabitun am mithlihi ya ce hadithi ingantacce wa kullu wahidin ata wa hadda ko wani ya zo da ta'rifinsa awwalu as-sahihu hadisi ya kasance ingantacce ba ko wani hadisi ne za a cewa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce domin in ƙarya ce kaga bai zama to miracle ba wata rana tana yiwa a gane ba mu'jiza bane wa huwa mattasal isnaduhu sanadin shi ya inganta in ya inganta daga wani sai wani sai wani sai wani ya zama to kuma babu illa tare da wannan hadisi ke yarwihi adlun dabitun an mislihi ya zama to wanda dukkan suka riwaya an wane an wane dukkan su ingantacce dabitun yana da dabt almuhimmu dai magana ce da take sai ɗaliban ilimi ba sai mun bata lokaci sosai a kanta ba amma saboda muhimmancin sa nake kawo ta sharadi na biyu bayan nasi ya tabbata an gane ko to abinda ake bukata wato na farko nasi ya tabbata na biyu abin shi tabbata a ilimi haka yake malaman science malaman ilimi da bincike sun gano wannan abin tabbatacce ne ba wai suna zato bane paske ka a zo a ce qur'ani yayi ishara zuwa gaba ashe zato ne suka yi daga baya su gano kuskure suka yi kaga kuma za a ce alqur'ani yayi kuskure abu na uku ya zamanto ma'anar shi karara take a fili an takuna dilala wadiha ba a bukatar wani tawili wanda zai zamantowa za a karkatar da maganar Allah ko maganar manzo sallallahu alaihi wasallam daga abin da take ciki sai abu na ƙarshe ya zamanto wato tahqiqul mutabaqa ya zama to lokacin da za a hada ma'anar ga abinda shi masu binciken ilimi suka gano ya zama to hada wannan da ai an tabbatar da akwai alaka ba sha ci fadi bane to wannan shine abin da ya shafi ƙa'idodin da ake bi ina fata an fahimce ni na biyar kuma waɗanda su malamai suka ƙara ya zamanto wannan abin zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba za a iya gano shi ba domin yanzu za a iya gano shi to wannan mu yanzu ba za mu sashi cikin mu'jiza ba ta zamanin mu sai dai ta wancan lokacin ina fata kun fahimci to wannan bayani ne kan abin da ya shafi za mu rinka yawan maimaita waɗannan ka'idodin saboda ba kowa ne zai saurari karatun gaba ɗaya ba akwai hatsari ya zamanto ba a irin wannan bayanin ba yanzu za mu shiga cikin fage na farko kun san mun ce akwai ya shiga cikin ilimin muka daban-daban to a yau za mu fara ne da ilimin likitanci mu'jizoji na alkur'ani cikin ilimin likitanci science in za mu bambanta ta mace science human ko ko ba kan ne yake cewa ba wato ilimin likitanci isharorin da alkur'ani yayi waɗanda suke da alaƙa da mu'jizoji waɗanda yanzu suka bayyana abu na farko sai mu fara da jariri wanda ke cikin ciki ko tayi in ji malaman zaure yadda ake ɗauka ciki da yadda ake haife shi kun ga wancan lokaci babu kaya babu na'urori babu scannage ko scanner ake cewa ko babu to sai alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi wannan bayani abu na farko a cikin suratul mu'minun Allah yace walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين التي ولقد خلقنا الإنسان من هل آدم من سلالة من طين دقتات تكسة تنا النبي آدم أجيب فيه da mu ba a halicci mu daga ƙasa ba shi yasa wani lokaci an kace al-insan ana nufin annabi adam wani lokaci an kace al-insan ana nufin ƴaƴan annabi adam ba da annabi adam ba wani lokaci an kace al-insan ana nufin annabi adam da ƴaƴansa in Allah ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin mun halitta adam daga digon maniyyi annabi adam bai shiga ciki da hawa ba za ta shiga ciki ba don ita an halitta cikin da hakarkari ko a waza abin nan to sannan in an ce al-insana wani lokaci da annabi adam da ƴaƴansa duka za su shigo to nan da an kace al-insana dai al-muhimmu fa sai lokacin bai da yawa sosai annabi adam ake nufi ثم جعلناه نطفة في قرار مكين sannan muka sanya dan adam ya koma nutfa digon mani fi qararin makin a cikin wuri matabbatacce ita ce mahaifa makinin kuma mai karfi sai Allah ce thumma khalaqana nutfata alaqatan sai mun ka halitti daga digon mani alaqa an gari ko muka halitta daga digon mani sun ma halakana nutfata alaƙata an gane ko sai muka halice daga digon mani jini saren jini jinin da daskare fa halakana alaƙata mutfatan sannan sai muka halitta daga wannan saren jini tsoka an gane ko ثم واتو ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما دقا ونن صوكر كما سيبوك هالتك أشي فكسونا العظام لحما دقا باي كما سيبوك تفاتد ونن كشن دناما ثم أنشأناه خلقا آخر سيبوك كاجيش هالتا تدبا فتبارك الله أحسن الخالقين الله يبي كنسا كنسا يتي واتو الله البركتونسا سنيو نا أحسن الخالقين shine malamai suka cewa ismu tafsil maslubul afdaliya ba ana nufin Allah shine mafi kyawun masu halittawa ba don babu na wanda ya halitta balle a ce ga ta Allah ga ta wani na Allah mai kyautata halitta ake nufi tunda qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar an gane ko wanda su suka ce a'a a kaddarta ma akwai masu halitta to Allah ita ce kafi to babu ma kaddara wanda za a yi sai dai in za a kalli cewa halaka wani lokaci shine abinda an ka dan kera to kenan inda zamu kalli kera wasu da ta Allah duk da ke ba jinsi ɗaya bace min babil mufadala al iftiradiyya amma dai ce mafi inganci na ahsan shine Allah bai kyautata halitta ne okay to alqur'ani ya faɗi yadda dan adam ya taso ga yadda yake jini da tsoka da abin da ya kama da haka duk likitocin duniya kaf ba su wuce wannan ba to sai kuma alkur'ani ya ƙara wani bayani ya ce wato huwallazi khalaqakum min nafsin wahida wa anzala lakum min al'an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath Allah halice ku daga rayuwa guda ya saukan muku da dabbobi an saukar da su daga sama ne ko an halice su ne yakhluqukum fi butuni fi butuni ummahatikum Allah yana halitta ku a cikin cikakkan mahaifanku fi zulumatin salat a cikin duhu guda uku da da Allah ya ce zulumatin salat sai ana ganin kamar akwai kuskure daga baya binciken ilimi sai nuna akwai duhu uku cikin ciki na mahaifiya akwai duhu na ciki akwai duhu na mahaifa akwai duhu na yanar da yaro shike cikinta wadda a cikin mahaifa yanzu ma ilimin duniya nan da ya tsaya kaga wane ne ya sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda abuwa a wancan lokacin da babu na'urori na bincike al'ummar da ma allah ya kire ta ummiyin to kaga ilimi ya tabbatar da wannan mun fahimci wannan da kyau ko to daga cikin kuma i'jaz hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud wanda yazo a cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da ake halittar dan adam inna ahadakum yusma'u khalqahu fi batni ummihi sannan ya kawo 40 yawman nutfa kuma yakunu alaqatan mislu dhalik kuma alaqatan kuma yakunu mudghatan mislu dhalik to sai riwaya ta muslim ta zo summa yakunu alaqatan fi dhalik cikin wannan ashe wai mislu dhalik kin nan fi take nufi ya nuna cewa dan adam ana kare halittar su cikin kwana 42 to shi ko wannan hadisin fi zalika yace duka za a yi halitta cikin kwana 42 a kare amma girman shi wannan shi ke farawa shi yasa waɗanda suke cewa ciki wata uku ne yake zama ɗan adam a'a tun daga wata kwana arba'in da biyu ya ƙara zama ciki kada ma mutum yi tunanin wanga misalin zalika dan waɗansu suna ɗauka wanda misalin zalika ce kwana ɗari da ashirin da shi suke ba da fatawa ya zan ɗan adam musamman wajen fatawa ta afurtaman idan aka gano cikin zai iya zamantowa sanadiyyar mutuwar mahaifiya waɗansu malamai suka ce ana iya zub da cikin inda bai kai kwana ɗari da ashirin ba tun da can bai kare kai karan ba waɗansu suka ce a'a da ya kai kwana arba'in da biyu ya kai ɗan adam kaga daga nan fata wata samu asali wasu malamai suka ce a'a ko an gano ma yana kashe ta bai dace ba a zubar da shi saboda ita tana yi wa Allah ya ƙetarar da ita sai ne fasir ta mutu shi kuma in an kashe shi tabbas an kashe kenan ba a ɗaukan maslaha maznuna a rinjayar da ita akan maslaha muhaqqaqa zannukin za ta mutu zato ne shi ko in an kashe shi tabbas ne kidan bai dace ayi abinda an tabbas ba a sai zuwa ga abinda yake zuto to wannan kaga hadisi yayi bayani kuma alqur'ani yayi bayani wannan mu'jiza mun fahimci wannan da kyau ko to sai kuma Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul mu'minun da ya bayanin fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sai ce summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawmal qiyamati tub'athun Allah ce summa innakum ba'da zalika lamayitun sannan za ku mutu sai malamai suka ce na akwai hikima babba malaman balaga ta Qur'ani sun fitar da abubuwa guda biyu za mu ba da su a gurguje na farko da Allah ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqina ai an halitta dan adam ko to ya kamata a yi bayanin rayuwarsa ya za ta kasance tunda ai sai mutum ya rayu sannan zai yi zai mutu duk da yake wani yana mutuwa cikin cikin mahaifiyarsa wani kuma zai dogon rayuwa ba amma Allah bai zancen za ku zo duniya ba ku yi rayuwa sai zancen za a mutu malamai suka ce i'jaz saboda rayuwa wadda tamu ta takaita ta zama to karamin rayuwa rayuwa ce wadda ba ta da tsawo wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan adam zuwa na da yake yi nan a duniya kamar da passage ne ce sa Allah ma sai shafi wannan kawai ce sun bai inda kun ba da dalika da bayyito abu na biyu sai malamai suke cewa Allah ce summa innakum ba'da zalika la mayyitun summa innakum yawmal qiyamati tub'athun a cikin ilimi na balaga ta qur'ani abin da ake shakka shi ne kamata a ƙarfafa yanzu ina ma magana in baka da ni ba ai ya kamata in ce wallahi ko in ƙara da wallahi wallahi in daga kana shakka amma abin da baka shakka ai ba za ta yi maka rantsuwa ba to ku diba nan sai Allah ce summa innakum ba'da zalika lamayitun innakum inna a larabci tana nufin ƙarfafa magana lamayituna lamun kinnan ita ma tana nufin ƙarfafa magana don Allah ya ce summa summa antum mayituna sai kawo inda ce innakum ba da zalika kuma ce da mayyituna amma wajen tashi ko sai Allah ce summa innakum yawmal qiyamati tub'atuna fa inna tawkidina amma bai ce la tub'atunna ba to me yasa kuma ya juya domin mutane ba sa shakkar za su mutu amma za su yi shakkar mi tashi su kafirai to can na kamata a kawo ta akidi biyu mu'jiza ce ta alqur'ani sai malamai suka ce abin da yasa aka yi wannan saboda an yi shimfiɗa ne da ɗan adam ya tsaya ya yi tunani ya duba ya gani tun da halitta shi ba ta buwaye Allah ba ta yadda shi ba zai buwaye Allah subhanahu wa ta'ala ba da yin sabuwar mota da ta da tsohuwar mota wanne ne fi sauki ta da tsohuwa ko ba haka ba tun da ga an yi ta jibin da za a yi nasu da matsala to wancan kuma yanzu za a haɗa ta shi yasa duniya mota ta farko ta ba mutane wahala yanzu ko ga miliyoyin motoci sun cika duniya ina fatan kuna fahimta ta da kyau a nan afirka yanzu ba ana mun tashi ba ko kuma mota kada ɓaci a gyara ma to ƙasa nawa suke yin mota a ƙasar afirka dole mu fahimci wannan wanda abu da bai buƙatar abin nan amma ga wajen Allah dan hankalinka ya kusanto shi yasa yace wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi yake halitta kuma ya idu sannan ya sake mayar da ita wa huwa ahwanu alayhi mai da halitta shine mafi sauki ga Allah to nan shi ma maslubul afdaliya ne wa huwa hayyinun alayhi mai sauki ne ga Allah ko ko Allah yayi magana ne da hankalinka kai ka gane cewa mayar da ita shine mafi sauki ba yin ta ba a hankalinka amma a wajen Allah duka ɗaya ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da farkon da tayar da ita da komi duka da kun za a yi kaga babu wani mai wahala ina fatan kuna fahimta ta da kyau saboda wannan karatu yana bukatar kwanciyar hankali shi yasa kuka ina bi a hankali a hankali don mu fahimci inda aka samu gaba to bayan wannan mun yi bayani bayan mun yi wannan bayanin sai mu zo zuwa ga shubhar da ake kawowa kan abin da ya shafi ɗaukar ciki da turawa suka gano an kai na'urori ana ganin abin da ke cikin ciki ko ba haka ba har iliminsu ya kai inda in ciki na da matsala ana iya a dubi mi za a karawa ko kaza ko kaza har ya kai inda yanzu suna iya cikin ciki su ga menene babu ko ana iya canza sifa halitta kamar yadda suke faɗa don an tambayi Sheikh bin Baz shin ya halatta yanzu idan mace ta ɗauki ciki tunda ilimi ya ci gaba wanda ake son a canza ma tsawo a canza mishi tsawo kamar suna akwai wannan kodkin da suka ce dan adam yana da shi ya halatta a canza ko ba a canza ba ce Allahu a'lam to ilimi ya kai can to kuma an ce Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir to yanzu an ce can da gaibi ne kuma yanzu gashi ya zo kamar ba gaibi ba tunda turawa suna gani abin da ke cikin ciki a matsayin ka na mai da'awa musulmi an ka kama wannan sai kai burus babu mafita ok to ya za a yi ba da amsa Allah ya ce Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa Allah ya san abin da kowace mace take dauke da shi duk da yake na muna iya cewa mace ta dan adam a'a ba mace ta dan adam ba kowace irin mace jaki yana da mace doki yana da mace dabbobi suna da mata aljannu suna da mata to cikin su duk abin da suke dauke da shi wa sun shi Allah wa ma taghidu al arham wa ma tazdad na akwai maganganu da dama da abin da take kara da abin da take duwa ko lokaci ko kaza ko kaza ko haila ko abin da kuma da ka ba dai nan ne maganar mu take ba to anan ya za mu bada amsa ga mutumin da ya zo mana da wannan sai mu ce ilimi mataki mataki ne yanzu turawa suna da iskanar suna iya gano abin da ke cikin ciki ko mace ne ko namiji ko ko ba su iya gano wannan to amma ilimin su ya takaita daga nan yanzu tambayar da za mu yi musu shin cikin nan za a haife shi da rai ko zai mutu mutumin nan za a haife shi dogo ne ko ko gajere mutumin nan za a haife shi shugaban ƙasa ko ko talaka zai mutu mutumin nan mai arziki ne ko ko talaka ne mutumin nan soja zai zama ko dan sanda ko ko almajiri ko dan kwaya wal iyadu billah su gaya muna kaga duk basu da wannan sani to shi yasa Allah yake bantu da sanin abin da ke cikin mahaifa sanin abin da ke cikin mahaifa bai takaitu ba ga jinsi a ce namiji ko mace a'a bayan shi akwai dubban abubuwa waɗanda babu wanda ya san su saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala haka ne za ka samu ka iya ba da amsa game da abin da ake rufi daga wannan mun fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu to bayan wannan sai mu je zuwa ga nukta ta biyu deuxième point game da al'amarin abin da ya shafi wato ilimin likitanci wanda alƙur'ani ya yi bayaninsa shine cewa bayan halittar jariri Allah ya faɗi maniyin da suke haɗuwa su maniyin mace da namiji inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali maniyin namiji ne da na mace suke cuɗanya har a samu ayi haihuwa akwai matsaloli da dama waɗanda malamai suka tattauna a kansu wannan zamani ya kamata in ɗan tsaka rabu koda guda ya halatta a ɗauki maniyin namiji a sa cikin mahaifan mace don a samu haihuwa koko ya halatta a ɗibi maniyin namiji da na mace a sa cikin wannan abin da suke yi mahaifa artificial matsala ce wadda yanzu in ka zo ma malamin yanzu zai iya rikice ka to amma malamai sun kafa sharuɗa akan wannan suka ce na farko ya zamanto maniyin mata ne da namiji waɗanda sun yi aure ka a ɗauki maniyin wata mata da wani miji wanda babu aure tsakankanin su abu na biyu ya zamanto suna da buƙata babu haihuwa amma an gane in an ɗibi wani su an sa za su samu haihuwa babu matsala ba su da haihuwa to kiran wannan hanya ce ko ko ita matar ita ce ba ta taɓa haihuwa ba kaga tana da bukatuwa zuwa ga wannan abu na uku ya zama to ba za a haɗa wani abu wanda za a saba ma Allah ne shi ciki shikenan to kaga wannan tambaya ce wanda na san za ta iya rikitar da wani shi yasa ya kamata mu dan bizuro da irin waɗannan mas'alolin saboda halin da muke ciki da duniyar da muke ciki a yau wallahu a'lam abu na biyu sai ishara zuwa ga azaba ta ‘yan wuta wadda Allah ya nuna cewa fatar ɗan adam ita ce take kai ma ɗan adam zahi a cikin jikinsa a cikin suratu annisa Allah ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim na'ar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab inna Allah kana azizan hakima innal ladina kafaru bi ayatina lalle wadanda suka kafirce ma ayoyin mu sawfa nuslihim nara da sannu za su kona za mu kona su da wuta ko za mu shigar da su sawa ku za su kono akwai talazum tsakankanin su sai Allah ce kullama nadhijat juluduhum duk lokacin da fatun su suka nina kaga an sifanta su kamar da ƴaƴan icce shine suka ce ma isti'ara makaniya a wajen malaman balaga al-muhimmu dai duk lokacin da fatar su tannina baddalnahum juludan ghayraha za mu canza musu wata fata to me yasa Allah bai zancen wani jiki ba sai ce fata sai likitoci suka gane ashe fatar dan adam ita ce abin da yake kai ma dan adam kuna a cikin zuciya domin tana da abubuwa mataki guda biyar kamar da suke faɗi shafiɗa biyar ce amma mu guda muke gani su likitoci sun ce wato fatan nan wato riga biyar ne da ita sai yanzu ne ilimi ya kai likitoci suka gano fata ita ce take kai ma dan adam ni jin ciwo sai suka bi wani abu wanda za a yi allura wanda za ta kashe ma dan adam jin ciwo wannan allura suke ce ma anesthesia alkur'ani ya yi bayanin wannan shekaru da suka wuce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab dan su tantani azaba abu na gaba har yanzu alkur'ani ya yi ishara cewa abin da yake kai ma ɗan adam zahi a cikin cikinsa shine hanjin da ke ciki suna tare da wasu jijiyoyi su ne suke ɗaukar zafi to kuma sai Allah ya bayanin wannan a cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko suratul qital kamar yadda suke da suna guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ka'ayyin min qaryatin هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر وأنهار فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم شم إيمان يزمن قوة كمن هو خالد في النار كما هو الذي تبت أتكمته wasu kuma an hamiman sai aka ba su ruwa waɗanda suke masu zafi faƙaɓa a am'a'ahun sai suka kakkatse sun ka daddatse am'a'ahun hanjinsu da ke cikin ciki sai aka ce to me yasa kawai aka yi zancen ruwan za su fasa hanji ai a ce ka kona ciki mana ko a'a in sun fasa hanjin to za su zo ga ciki shi ko ciki yana da jijiyoyi waɗannan jijiyoyin su ne suke yin zafi sosai shi yasa ciwon estoma in tumbi wannan abubuwan da suke abin nan suke nike abinci su ne suke kankarewa kaɗan kaɗan to shi yasa in ka ci abinci lokacin estoma in kana da ciwon estoma lokacin da babu wannan abin da ke nikewa wanda ke tsare jijiyoyin tumbi da tumbi in ka ci abinci shi sa kake jin zafi kinan babu kariya to su ma hanjin idan suka su ne ke kare waɗannan jijiyoyin idan suka fashe zai kai can don saboda mutum ya samu tsananin azaba wanda ya mu billah scientific ma yanzu aka gano shi waye sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sai mu ajiye wannan nuktar mu ta gaba sai nukta da ta shafi gawa fir'auna malam sun zamna kasar jikin suna kasar masar su suna da tarihin fir'auna kuma sun san kasar fir'auna sosai ni ban taɓa zuwa misir ba dai amma ina karanta littattafai wajen reshen shi na dai abubuwan da muke gani a ilmance da kuma abin da muke ɗauka sama information gawar fir'auna tana ƙasar masar kuma har yanzu tana nan ina sauraren rfi radio france international rfi sai aka tambayi specialist me yasa bayan an yi ma shugaban ƙasar burkina faso bore revolution revolution aka kore shi su suka kashe sankara tunda su suka yi kudita yanzu sai aka zo inda aka binne aka turbuɗe gawar toma sankara ana son a gano ina ne take sai aka yi bincike aka yi bincike sai aka iske wurin da aka kai shi gawar ta lalace babu komai to shi mai tambaya tunda yarfi suna yin irin wannan emission kinta in kana da tambaya kai tambaya a bada amsa ko da kuma wannan in kana bukatar wani waƙe wata waka suna yin na emission na waka wanda in kana son wata waka a sa maka sai yake tambaya ya aka yi gawar fir'auna tun zamanin annabi Musa tana nan alaihi salam kuma gawar to ma sankara ta lalace gawar da ta yi shekara dubu dubu dubu dubu dubu dubai tana nan ga wata kuma bata wuce 'yan shekaru ba tun da amin na san kafin set an ka kashe to ma san kara kenan yanzu shekara talatin da nawa ne talatin da uku to ga wanda bata wuce shekara talatin da uku mutum da lokacin da an kai tambayar ma ina ganin yana kai shekara biyu to mukaddar ta ma ko shekara arba'in ne ba tun da yanzu talatin da uku gare mu lokacin da sun kai tambayar mu ce a rage shekara biyu talatin da ɗaya to talatin ko talatin da ɗaya ko arba'in ko ma ɗari ya an kai ko dubu ne ga wanda take da shekara dubu a ce ta lalace mai shekara dubu uku ko fiye da haka ba ta lalace ba akwai abin tambaya ko babu sai suka yi ta magana wani journalist da wani specialist suka ce gawar sankara an sata ne tana cikin ƙasa cikin ƙasa babu iska menene shi yasa ba ta lalace ba amma gawar fir'auna saboda tana ga hili ba ta lalace ba kaga wannan ƙarya ce to me yasa mutanen da ake kashewa a yanzu suna saman ƙasa su ma iska na buga su suke lalacewa don Allah ku daina mu na ƙarya Allah ne yake shi zai tsare gawar Fir'auna cikin suratu Yunus Allah subhanahu wata'ala ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ببدنك موني ذا متئلة تدجكنك لتكون لمن خلفك آية دنك زمنتو آية قوتا دسوكي باينك scientific ma ana iya cewa Allah ya halakar da fir'auna cikin teku ruwan teku suna da gishiri yana da cikin abin da ke tsari abu ko tun da gishiri in an sa abu mai zafin lalacewa amma dai shekarun nan dubbai babu wanda ya sai tsira wannan gawa in ba Allah subhanahu wataala ba tunda in babu gawar ya zai zama to aya ga mutane su so bayan shi sai dai a saurari tarihi amma shi da Allah ce bi badanika nan ma aya ce ta jikin kenan za a bar shi don mutane su shugaba ne fir'auna don haka journalist da specialist da doktor don Allah ku bari mu da ƙarya ku in ba musulmi bane mun yi imani da maganar Allah amma musulmi ba su iya ba su da damar da suke tashi su rinka irin waɗannan bayanan sai su bari cikin kafafen yada labarai ana taimaka musulunci ƙarya in ka samu dama ka yi bayani to wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizojin alkur'ani dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zo Misra ba bai san tarihin annabi Musa ba ya an kai kuma san za a tsare jikin fir'auna har yanzu yana nan ina samu wannan labari sai mu je gaba saboda lokacin mu yana ta hararen mu kuma abubuwan da muka dibo ma akwai dan sauransu daga ciki ishara wadda qur'ani yayi wadda tana da alaka da likitanci shine Allah ya ce waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy afala yu'minun dukkan abu wanda yake da rai to sai ya yi amfani da ruwa ko mun halicce shi ne daga ruwa akwai fassara ko kuma yana amfani ne da ruwa akwai fassara to cikin bincike-binciken da turawa suke yi sai suka gano akwai waɗansu kusa da ke rayuwa a cikin sahara waɗannan kusa ɗin ba sa shan ruwa tun da cikin sahara galiban babu ruwa haka suke rayuwa idan ba aka ce a ba su ruwa da ƙarfi mutuwa za su yi to kuma an ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy sai suka yi ta bincike suka yi ta bincike suna son su kawo abin da ya warware alqur'ani cikin cikin tafiya dan ku gane abin da kyau yanzu dan adam yana iya rayuwa cikin ruwa babu iska zai mutu ko ba haka ba kifi in an fito da shi waje zai iya rayuwa zai mutu kaga shi dan adam bai son inda babu iska shi ko kifi bai son inda akwai iska zalla kuma akwai dabbar da tana iya rayuwa cikin waɗannan guda biyu duk waye wannan Allah subhanahu wataala yanzu ana nan ana nan da suka duba cikin shi sai suka gano yana da suhi wannan suhin da ke cikin shi nan Allah ya aje mai ɗaya daga cikin sinadarai na ruwa kun san ruwa abubuwa biyu suke haɗa su akwai hydrogen akwai oxygen to oxygen ba shi da ake shaƙa ba to shi ko suhin shi yana ɗauke da hydrogen in iskan ya shiga sai ya haɗu da wancan sai ya ba da ruwa sai ya rayu karamcin ilimi ne ke sa dan adam yana son ya gane kuskuren Allah da kadaki wallahi to nuktan mu guda biyu da ya kamata mu yi na karshe tun da lokaci a matso shine cewa ijazi na likitanci wanda sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi bayaninsa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam na abu huraira wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin sunan na abi dawuda kuma imamun nisa'i ya kawo shi a cikin as-sunan riwaya ta imamul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa min al-insani shay'un illa yabla illa 'azaman wahidan babu wani abu daga cikin jikin dan adam face in ya mutu an sanatin kasa ya bula abin nan zai lalace zai kare illa azaman wahida sai kashi guda wa huwa ajabu zanab shine ajabu zanab in an ce ajbu an kai sukuni wani kashi ne ana kiran shi ajabu zanab in ko an ce ajabu da fataha ana nufin mamaki azzanab shine wutsiya ko gundi azzambu kuma shine zunubi kai hasara larabci yana da matsala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa minhu yurakkabu al-khalq yawm al-qiyamah daga gare shi za a fara wato tada halittar dan adam a fara hada shi riwaya ta Imam Muslim ita ma ta Abu Hurairah ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ibn adam ya'kuluhu at-turab dukkan dan adam a riwaya ta imamu nisa'i kullu bani adam to mun ce bani adam ko ibnu adam duk ɗaya ne kuma adam zai shiga cikin wannan tunda shi ma zai mutu ko da an ce ibnu adam shi ma adam yana ciki ya akulu turab kafa za ta ci shi sai ya ce illa ajabaz zanab illa ajbaz zanab sai wannan kashi na haƙarƙari na baya na da ke baya wanda daga gare shi aka halicci dan adam ta ce min hukulika daga gare shi aka fara halittar dan adam ma'ana daga nan bayan wannan kashin daga gare shi ne ake hada komai wa minhu yurakkab kuma daga gare shi za a fara hada dan adam riwaya ta imamu bukhari ta ce yawmal qiyama kenan wannan nuna na tashin alqiyama riwaya ta imamu musa ita ce kullu bani adam riwaya ta ibnu muslim ta ce kullu bani adam to an ce ibnu adam dan adam ta muslim kullu bani adam duk dai ne ƴaƴan annabi adamu ko dan adam tunda in an ce ibnu mufrad ne amma in an kai idafa shi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bai ce wa in ta'uddu ni'matillahi ba ko an'umillah dan adam to kafin mu yi bayanin ijazikin da ke ciki a nan shine cewa wannan hadisi am ne amma makhsusun ne don yana da cikin abin da ɗalibi mai koyon ilimi ya kamata ya san amu da maksusu da ka'idodin shari'a akwai hadisi na anas wanda ya zo cikin sunan na abi dawud kuma ibnu maja ya kawo cikin sunan manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allah qad harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya allah ya haramta ma kasa ta ci mi ta ci nama annabawa kidan kaga can an ce dukkan dan adam sai ka fitar da annabawa su za su ga cikin wannan ba balma bayan Allah na gari sai an kai kiyasin su domin kada a ce duk gawar da an kai iske nama bai ci ta ba ba kasa ba ta ci ta ba annabawa ne a da bayan Allah na gari don su annabawan me yasa Allah ya haramta kasa ta ci su saboda bi saboda biyayya su zuwa ga Allah saboda karamci da suke da su wajen Allah to waɗansu mutane su ma suna da karamci a wajen Allah wanda Allah ba zai saka cikin kasa ba za ta ci su ba don haka da an ce kullu bani adam kada ka ce dukkan dan adam wanda su ya shafe shi a'a waɗansu zaka iske kamar yadda aka saka su ina fatan kuna fahimta ba mu fahimci karatun nan da kyau saboda kun san masu neman kuskure cikin alkur'ani ko cikin sunna suna da yawa ko mutum bai fahimta bai je ya bace saboda abubuwan yanzu ga sunan sai illa masha Allah kiyasin waɗancan da muka yi saboda salahakin su da karaba su shi yasa su ma Allah bai bari ka saka ci su ko da ba annabawa bane okay yanzu likitanci ya gano duk yadda kabari ya bace duk yadda kabari ya lalace duk yadda an kai hadari na mota duk yadda an kai hadari na jirgi duk yadda aka yi gobara a cikin jikin dan adam akwai wani kashi wanda ke nan baya ba yadda za a yi ya lalace duk stick primitive suke kiran shi da english ban san sunan shi ba an fara oxys ko to oxys ba yadda za a yi bace waye sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan in ba ta hanyar wahayi ba to sai a ƙarshe abinda za mu like da shi shine adadin gaban dan adam afwan hadisi na abu huraira da ya kawo kullum na adam yabla asbabu wurudul hadis yana da kyau mutum ya san yasa aka faɗi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma bainan nafkhataini 40 Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin busa ta farko da ta biyu akwai shekara 40 ko san wadansu malamai sun cewa za a yi busa uku wadansu sun cewa za a ce busa biyu to wanga dai na busa biyu kin ya tabbata kici ne ingantacce to amma bai ce bakin biyu za a yi ba sai sauƙin suka ce ana iya ƙara wata ɗaya daga cikinsu saboda sun kalli wasu wasu suka ce a ɗaya bakin biyu ɗin dai wanda nasi ya zo da su wanda ke ingantacce to sai ya ce arba'una arba'in sai mai tambaya tambaya abu huraira arba'una yauman bai faɗa ba abu huraira ce na ki faɗa arba'una shaharan ya ce na ki faɗa arba'una sana ce na ki faɗa saboda tana yawan zala sun salam shi ya ce arba'una sai in tsaya inda ya tsaya ba sai na ƙara ba to wannan da kyau sai sannan na kawo cewa kowane dan adam zai kare ko jikinsa zai abin nan yabla shine lalacewa kamar da zuwa cikin suratu taha hal adulluka ala shajaratil khuld wal mulki la yabla baya karewa kenan asalin albila shine abin da ya lalace okay hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aisha radiyallahu anhunna ajma'in take cewa innahu khuliqa kulli insan manzo sallallahu alaihi wasallam yace an halice kowane dan adam ala 60 wa 300 mifsal akan yana da wato gaba maharhadar gabobi 360 riwaya ta abdullahi ibn buraida wadda tana cikin musnad na imamu ahmad fil insani sittuna wa salatu a mifsal a cikin ɗan adam akwai gaɓoɓi mahaɗar gaɓoɓi guda ɗari uku da sittin ok a nan wancan hadisi na imamu ahmad waɗansu malamai sun za'afa sanadin shi kamar imam nasiruddin albani ya ce sanadin shi da'ifi ne to abin da ya sani kawo wannan shi na sahih muslim hadisi ne ingantacce kuma ma'anarsu kusan ta zo ɗaya kenan ko da hadisi wata rana kaji an ce maka da'ifi ne akwai bambanci tsakanin a ce maka hadisi da'ifi ne da sanadin hadisi da'ifi ne domin shi hadisi na cikin muslim na imamu ahmad sanadin shi da'ifi ne amma kuma hadisi na sahihi muslim ya zo da ma'anarsa kenan hadisin sanadin shi da'ifi amma akwai wani hadisi ingantacce shi ba da'ifi ba shi yasa akwai bambanci tsakanin da'ifu sanad da alhadisu da'ifi likitoci da suka yi bincike sai suka gano kasusuwan mu gaba ɗaya me ake ce magabobin nan inda abubuwa suka haduwa articulation guda nawa ne ka ce ka bincike likitoci guda 360 ne gaba daya tun ba sai sosantin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita kai ma Allah kabbara a ƙarshen hadisi kai hailala ga Allah kai tasbihi ka dauke wata kazamta ko kashi ko wani kashi wanda da cutar da mutane ko wani abu in kai aiki da wannan gabbai ko wace gaba za ta samu ta lada ya kamata a ce kai aikin da zaka samu lada alal aqalla 360 dan ko wace gaba ya zama sabon sama Allah subhanahu wa ta'ala to ya an kai yasa adadin articulation magaggaba ta dan adam guda 360 wani likita ya sanar da shi a wannan lokaci wannan yake nuna i'jaz na alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dan uwa ina ganin wannan shi abin da ya kamata mu yi mu tuke anan mu yi irin karatun yan yara sun maura ta kuri ko kariya ja tsohuwa da burga mai dan haya in an ci sun maura ta kuri in an rubuta karatun alkur'ani ga allo to in sura ta kai karshe ko ko an kai daidai inda ake son a tsaye da yaro sai a sa sun maura ta kuri sura kenan amma ga ka'ida bai dace a rubuta ba sura ba ta kare ba amma dai rubuta za a yi saboda a gane a ce abin ya kai karshe to nan ya kamata mu dakanta insha Allah sai karatu na gaba za mu zo mu dora akan sauran abubuwan abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh